قال إبراهيم مثل أذاننا قال بشر وقلت له أعيد علي فوصف الأذان بالترجيع حديث أبي مهذورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي دعوا بنا الترجيب أتمتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سيد سوف تدس سوتي أسع سنة أشهد أن لا سيد أقع تشينا كم ترجيع saboda yanzu sai yara ma san shi ba sun ka tashi cikin sunna sun ka tashi bin san waɗanta abubuwan ba Allah hadathana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadathana Affan qala hadathana Hammam an Amir bin Abd al-Wahid an Ahwal an Mak'ul an Abdullah bin Muhairis an Abi Ma'thura anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana 19 kalima kalima wal iqamata 17 kalima قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وأبو معذور اسمه سمرة بن الميع... ثمرة بن ميعر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة نعم شيء أبو محذورة آه الله تبارك وتعالى يمي توفيقي لوكacin da manzorama za su je fato makka sai abu mahzura shi da wasu yare tare sai suna jehen makka sai suka ji bilal ya yi kiran sallah sai suka bi shi da izgini suna yi manzo rama haji su sai ji wani mai murya mai daɗi sai ce a kawo yaren suka zo hirgice da ce ku yi kiran sallah kowa ya sha ba hun zura yi sai murya shi wadda ya dama nuni ya ji murya ta mai daɗi shi ta yi yanzu shahi kai ne shi ta yi maka kai kiran sallah daga nan shi ke musulunta ya zama ladar babban ladar to shi ne nan maganatin na
daga ta malam na a mu malikiya na ka tarji'i maka eh daji kuma ba shi ne amal ahlul madina ba amal ahlul makka ne kamar yadda ne fa wala gina amal bil makka akwai abin da zai faru
na'am babu ma jaa fi ifrad al iqama قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء حذاء عن ابي كلاب عن انس بن مالك قال امر بلال ان يشفع الاذان ويتر الاقامه وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وعمر واسحاق باب ما جاء
wajen azan wajen ikama da sauran aitilaf ne ba da zat ba nau'i ne kowane kai ya inganta in dai ma ya tabbata wanzu rama ya karanta da shi hadisi ya inganta to ba matsala bai kamata zama wani aika da jijiyar waya ba kowane ya inganta islamu da nau'i ne bai kawo saɓani manzo rama ya yi wannan ya yi wannan ya karanta da wannan kowane inganta wasu ma malamai ka ibn al na ganin ya kamata a ringa canza wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan amma ba kai ba ka tsaya ga guda in ta yi eh ka ka bai kiro na abuwa duk bai da matsala tsakanin al'umma
babu ma jaa anna al-iqamata mathna mathna قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة قال حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد من رأى الأذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في الم... في المنام وهذا أصاب من حديث ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وآل الكوفة ابن أبي ليلى أنك أهل الكوفة أنا نهين جاهن فيها فالورد وأن أسلوبي أنك أهل الكوفة أنا نهين سوء لما سوى أبو حنيفة
كرمتم
ابن أبي ليلى هو محمد ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه لا قاعدين تجد إيبي ده إلا لي بس لبن لبن
ka takaita kuma ka zarge mallana mallana bayani da su da Allah eh mata ne kuma ya ce sai sauri sauri muka yi wa jama'a idan baki nan da yake mata ne akwai fulani eh duk sai hankuri abun karatun ba irin ni
باب ما جاء في الترسل في الأذان ننكو eh قال حدثنا أحمد بن الحسن shine yin ka- daki daki rasal saki dai dai dai
قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الثقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاهدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ العاقل sauri a gurguje shi ne haka ko ga karatun qur'ani kaga karatu tartili da kuma hada shi ne tarasul din da ikama ana so kai sauri ka ba kai kawai misali ba kamar kiran sallah ba da sauri Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ashhadu haka yake wace ikama a gurguje amma wajen kiran sallah ana son ka dan ja kai ta diki diki ka ja ita hadisin bai inganta ba حديث ضعيف جدا
قال والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني قال حدثنا عبد بن نعم.
حميد عبد المنعم هاشم يا انت شي game da shi matrukul hadis عبد المنعم wanda ya rawato daga shine huwa sahibi sika shi ya illa hadisi da ibn jidda eh majhul a to ba matrukul ke a matrufin ne a sarkai ba wani guri ce ba to matrukul ya shine قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإشبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء وراه قال من أدم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إلى إليها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأنه أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نراه حبرا حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبع- إصبعيه في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذ- أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب ابن عبد الله الثوائي shi wannan sahabi abu juhaifa wahab ibn abdul sawa yana cikin yan gaba gaba wanda suka tare da ali ibn abi talib lokacin da yana amirul mu'minin ya kai ma in ali na hutuba yana cikin wadda tsayawa saboda yan hawar jashi dannu da da- da takobin su tsaye bakin mimbari ali ibn abi talib na na hutuba eh saboda kaiwa Ah, wani abu ka sa a tuno da wani abu yaran ba su san wannan jidali ba ɗan shekaru da yawa to ah, an zo muna ki- ana kira sallah na gani kunni To sai wani malami na suka ɗan izala shi ne shi ka gani ma ba su son jin ma ah, la ilaha illa da mu kunnin su suka danne ya suna kira wai suka yi yace kunnin suka danne ya suna kira shi ba ne muka suka ya izala kaga iza ba su son Allah da manzo in suna kira sai ka tusa ya tsunsu cikin kunnin su danne kai zuwa da ayi abubuwa Allah ya lai kaga to gashi sahabban manzo Allah na so abin gaba amma saboda irin abubuwa dai dai in ba ka sa abu ko mi mutu yayi kana mai da shi shari kuma kana sallah yayi dai ya ƙara sautin sai ka hita hali shi amma nan dan ba ka ji abu sai ka ƙara murya amma in kana ji sai ka rage to in ka danne kunnuwanka cikin hikiman wallahu alam in kana kiran sallah ka danne nan to ba ka jin kiran za ka ƙara muryarka amma in baka danne ba za ka ji kiran sai ka ji kawai ya isa shi a cikin hikimar amma kaga shi malamin suka da yana suka ce kun gani ko ba su samu Allah da manzo ba gani suna kira ba ya su suka sa suna danne kunnuwan su shi a
باب ما جاء في التصويب في الفجر قال حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا أبو عامر الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر وفي الباب أنا بمحظورة حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتبة قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عت- عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب Baji- فقال baji بعضهم taswibi kalmar taswibi ta zo daban-daban
A tabu- Ah, taswibi wakadin shi yasa malamai sun sabani akan taswibi ta kwan faqala ba'dun
وقال بعضهم التغضيب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من wannan النوم shi ya shahara وهو قول ابن المبارك وأحمد وقال إسحاق في التطويب غير هذا قال التطويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ فاستبدأ القوم قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح shine wanda Abdullahi ibn Umar da ya shiga wani masallaci ya ga ladan na haka sai ya dauki dalkamin sa ya gaba yace harkar bid'a to yana ga taswibin ce ta baya ta bid'a bayan karanta la ya isa ko ba kuma bayan kuma a tashi kuma ana as-salatu as-salatu kaga kenan kiran sallah bai da amfani to yana ga taswibi na bid'a ne shi وهذا الذي قال إسحاق هو التطويب الذي كرهه أهل العلم Kaji a ga- والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التطويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح ويقال له التطويب أيضا Mm.
وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر قال كيف تدري مسجدا قولي وقد كذلك؟
أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فصوب المؤذن إيه، وخرج كان عبد الله بن عمر من Allah ta المسجد zo sallah sai ya ta masallaci وقال اخرج بنا من هذا من عند هذا المبتدع ولم يصلي به فيه قال وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد wannan taswibi wanda ya tabbata kawai kun ka jiya akwai maganganu na malamai ni ka fahimta ta abun yana sauki a shi yaushe aka yi taswibi a salatu khairu minan nawm shin kiran sallah na farko ka asuba koko na biyu abinda muka sani a nan kasar tamu da kuma wurare har da saudiya da sauransu cewa taswibi ana yi ne ga kira na biyu sai mai Allah ji kansa ya yi musa ya yi fitawa mai zahi akan wannan al'amari na cewa ga kira na biyu aka yi taswiri ya raddi ga san'ani da wani cikin sahul islam da nuna za a bin nan amma zahiran hadisai da suka zo na abu mahazura da na abdullahi da sauransu as-salatu harmina ana yin ta kira da farko wannan shine kuma ra'ayin Muhammad Nasir da Albani rahimahullah da wasu da aka zo tafiya ta farko akan harkar sunna a kasar nan gane waɗannan zahiran hadisai sai aka dawo ana kar- ana as-salatu harmina farko wannan shi ya ɗauki kuma daga bata ya ta yi wasu suka dawo baya aka ce abin nan haka ni ga fahimta ta kowane mutum ya yi ba matsala amma dai ga zahiri hadisai zahira hadisai sun nuna ana yi farko kira na farko amma da ayi na biyu saboda abubuwan da wasu malamai suka yi kawai usaimi Allah shi kansa da su malamai suka ce abin da aka nuhi kira na farko ana nuhin al'iƙama wai eh, kira na biyu sannan ikama shine kira na biyu haka suka ce an gane haka suka fassara suka ce wancan kira na farko da aka ɗauka shi ba a kira shi saboda ana shi ba lokacinsa ba haka ba kira ba ne suka ce ke in in shi ne kira ne haka usaimin rahimullah da wasu malamai suka tafi cewa wancan kiran na farko an yi shi kafin lokaci don haka ba kira ba ne
kuma dai wannan dai kuma annahu qawlun ba'i To, to, gaskiya wannan in ka ga fatan malam ka san wani lokaci malamai kawai yana ganin wasu yayi an nauyi sosai ma fatawar tasa ya raji ga sanani ya raji ga wani da ya sharhin suna bi dawo da wanda sanani ya dago duk ya raji cewa kuma al'ummar musulmai duniya ba su san wannan ba ya dai maganganu da shi da waninsa amma da zahirin hadisai na diba akwai wani sharhi da ibn kasir ya yi a can zamfara sai matsalar ta taso majalisar malamai ta zamfara wasu shekaru baya wadda su malam jabatu sun zanna cikinta sannan daga baya malam abdulhaf sai an kace to waga kadiya ya dauko ta yoshi aka yi kiran a salat dama kaga gadi malaman mu ne su sun yi sanin wancan to sai an kace a dan shigo da mu ta dan balan sai ni samu littafi wani sharhi na ibn kasir amma doka babu shi shekara haida 500 ko 600 ba a ga littafin ba sai gashi an gani gaba na same shi mujalladi biyu to shi ma ya bi aka abwabu fiqhiyya ne yana takhriji ciki da yazo sai ni tada littafin wajen malaman ta huta cito gashi bin ka ya nuna kiran sallah na farko aka salatu to dai dai ran ka ban magana an ka dai tattauna ba mai ya taji wani in so suka na sun da ce ga abin to dole da an ka ban magana saka ni ina gani kawai a kula da wana ma ko to ka gani inda aka yi na farkon to ka kula da san na farkon ne an ko inda aka yi na biyu ayi babu komi kada a samu wani sabani haka bai kamata ba ni da ga gani na amma dai an ga ce wani zai yi to na farko zan ciya amma ni ban son irin waɗanda abubuwa na malamai masu hujjoji da ƙariya ya zama hicina wani wannan kuma ko eh, wannan wallahi ni sunan shi littafin ba shekara 600 ya ɓace an ka gare wanga sunan shi Allah ya kwanta na hankali ina magana ya ruwan gaba kamar tunanin sai in ta taho ko sanin kabir na tuno zabi ana samun shi ko ka shiga ciki ka ce da tawa ibn kasir na sharhul kabir ko Eh, ko shar kabir ba shar kabir bane a'a akan fiqhu ne hadisai ne na ahkam ya biyo yana tahrihi yana magana in ka sa da ta- eh, tawa ibn kasir gani na'am
باب ما جاء في التطويب في الفجر قال حدثنا شنو ka dawo ciki wa
أما جاء باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم قال حدثنا هنال قال حدثنا عبد عبدة ويعلى بن أبي عن عبد الرحمن بن زياد بن عنهم الإفريقي عن زياد بن منعيم الحضرمي sannan kuma afuwan ƙarin fa'ida shi ibn kasir ya kawo sosai babu abin da aka ce an ka ce as-salatu khairu min nau kowa a barar ta komiya ne akwai wata addu'a du'a isan da suka zo na cewa an ka ce as-salatu khairu min nau to ba su da asali iya ba wajen as-salatu hafsi kada a barar ta ko a da karbi ya na ki hada ce abin saboda bai da asali wannan kawai shi za kai
عن زياد بن الحارث ba ka hikaya الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت وأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره duka magana a faɗe ta wurare da yawa قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم amma abu ne kawai da ya ce wani malamai babu abin da yan ganta gaba da wanda ya kiran sallah ya yi kama ko ko wani ya yi kama dukkan babin duk hadisan da suka zo ga babin su inganta ba don haka al'amari buɗe yake in wata an ka saba in wani in mai kiran sallah shine zai yi kama shi kenan in liman zai ayya wani- wani- ayyana wani duk shi kenan amma duk hadisan na cewa liman shi yan mallaki eh, kama to ko kuwa wanda ya ya yi kiran sallah shi duk hadisan gababen ba wanda ya inganta kwata-kwata gaba ɗai za ka abin mabto abinda an ka saba yi sai a yi na'am alaikum salam shi eh barki ba kwarai da gaske ha karatu ne ma karatu ne dama ai ba wai da ibn jiddan bane fa ibirki hadisi ne yana ta kauya in ya samu taba haka da ibi ne ba da ibn jiddan bane shi imamu bukhari na gani maqalul hadis ba wai ya ci suka bane ba maqalul hadis haka dai ga yaya sama sama haka ito akwai fallasa ciki sai dai ba mai yawa ba
باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ قال حدثنا يحيى بن موسى قal حدثنا عبد الله بن وهب dole ga hadisan gaba ɗaya عن يونس عن ابن شهاب saboda akwai Qala- muawiya cikin isnadin muawiya hayya as-sadafi shine da ifi ga wannan ruwaya na'am قال أبو هريرة لا ينادي بصلاة إلا متوضئ وهذا أصح من الحديث الأول وحديث أبي ومن قول أبو هريرة هريرة لم يرفعه هذا ابن موقوف وهب به.
وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة kaja واختلف أهل العلم bai ji ga Abu Hurairah ba واختلف أهل العلم في الأذان على وض... على غير وضوء مم.
فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد kun ji dai abu akwai alwa amma dai babu shakka ya alwala kai ibada cikin sallah yayi amma wani uzuri wani lokaci na zuwa lokaci ya kule ladan yayi kiran sallah daga waya ce alwala duk babu laifi na'am باب ما جاء أن الإمام أحق بالإمامة bil بالإقامة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرز أن سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بلقاء بالأذان والإمام أملك بالإقامة بالإقامة ما معنى أملك shi ya da iko shi yan mallaki shi يعني yan هو- mallaka يعني هو da الذي ba يقيم.
da izini نعم نعم ya zun liman sha
kenan ya- in ya so zai iya cewa wani wani ya tada ba tare da ladan ko da yana gurin kwarai na na ba zai yi saboda wancan ana maganar kayat na mutulakan na kiran sallah salatu kuma ga tsari a ya shigo ba da abin nan ba da asalin da za ka ci haka za salatu har nan ba cikin alfazin kiran sallah ko na ciki ba ci eh ina me ce wani na gane hadisin da kaka nuni amma yana tambaya salatu yana cikin alfazu kiran sallah to zaka dara ani ba a ciki shi sahaba kai da ya kana salatu ya cigaba sai ka cigo da hikaya eh amma dai wannan nukta ta a salatu kalmu ne aka magana amma za ka ta hikaya ka bi shi ka wade wade wadi amma ya zo salatu ya rubun nan to ya shigo da wani abu in ya kare shi ya ce Allah akbar sai ka cigaba da hikaya eh alfazu din to ina yake asalinsa eh to ana yayi ana yin tumbada amma dai da yawa babu abin da ya taho a kai abin da ya sa malamai suka ce haka a da sai suka zo suka keɓe abin da za a ciya ga asalatu din kaga ya nuna kenan hukunci ne daban to da ya tabbata hadisan duk ba su tabbata ba to in ka dawo ga asali kawai da kun ka ce akwai wannan wata yi in kuma ka ɗauka baya ciki wani abu ne saboda wani lokaci shi ke al'amurwa sai babu da yi ka ce malam shi ka ba da dama eh eh wai na gani to inda ba shi ba ba sai ta ta kama ba kayan da shi sai da gali mai tashi shi ne wajen
babu ma ja fi fi al-adhan bil layl
na ba ni ya ji sai haɗa mu a to wannan kuskure ne lahani ne ko Eh, masu yi sai su gyara ai kiran sallah akwai matsaloli shi yasa koyo shi naka ce ma ko kungiyar ladan sun ladanni sun iske ni ni ce ina ba su shawara a samu iziya wannan babin nan da ya kakkace kaza ya ta kul kaza kakkai madda Allah akbar wannan wurin mai iziya ya kokari kwarai ya kamata wannan babin a ce duk mai kiran mai kiran sallah to ya karance shi ga malami ya nakalci waɗannan ka'idodin ne shi ne nika ba shawara shi ya kamata ku yi ku tara ladannai su koya a samu malami ya karanta wannan babin fasali ne ko wanda na wale hazar wannan daga nan to a karanta shi a koya ma ladannan mu idan suka kiyaye wannan babi karin sallar su zai kyawu wallahi kwarai da gaske amma galibi mutum ai abin ma ya sauki malam da makiɗi a ƙasar ga sanannen makiɗi ya ce hajji ya dawo sai askite ne sai ya hau ya ci kiran sallah Allah aka kabar akwai mai aka kabar da aka bar babban ganga duk haka ake ta yi amma an samu ci gaba wallahi kwarai da a ƙasar ga haka ake kwarai a ce ai ya tuba malam makiɗi wani ne ya dawo ya tuba ya ce haji ya kawai haye wurin ya ci kiran sallah ba gani eh sai da ribi to a kan kiran sallah ku samun ta dai iziyar ta sauki dokta kuwa da dogon bincike amma iziyar nan wannan wurin ni dai na ga ya kokari kwarai ya faɗi ka'idodi ka ce kaza ka kiyaye faɗin kaza wuri kaza kuma akwai barin hadiyar risala ta ɗari fi a kan akamun maza masail muhimma ila azami kama na ɗari fi risala ce malam ka dibo ce sai a tura mutane wannan mamalan siddiq mun shawi siddiqin mai shawo musallin yayi bayani akan ruwan ga dan dan misra na baya kenan akhdar musallin ana samun sana min shawi karami ba kari ba shi wanga yana da yaro ni dan misra ta kudo ka wancan karin ne ba eh kwarai sunan dai kawai ya daidai dan wasu ba su sai su doka su doka wancan da tijon ba shi bane قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأني وأنيسة وعنث وأبي ذر وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إن الإن إذا أذن المؤذن بالليل أجزاه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد kun وإسحاق ji asalin magana da Usaimu ya faɗi kun ji kot sala'i to da kana sallah ne da daddare to yayi ko bai ba malam so da kace bai ka ji wajihin magana da Usaimu na ji na ka ji kace bai Allah ka to ka ji wajihin annabi ne ya umarce shi yayi wannan abu ban gane kira Yi.
nan farko yayi ga hainin maliku ya ce yayi gashi karanta ka dawo وفي الباب عن ابن مسعود ترنتو نعم وقد اختلف أهل وقد العلم.
اختلف أهل العلم في أذان في الأذان بالليل.
بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزاءه ولا يعيد كاجي ده كده وهو قول مالك مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان بيبة.
الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام قال هذا حديث غير محفوظ وصحيح ما روي ما روى عبيد الله ما بن روى.
ما روى عبيد الله بن عمر بن ع- عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم kaga wannan kiran sallah bai tsaye da komi
وروى عبد العزيز بن أبي روات عن نافع أن مؤذنا أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل نافع حماد بيلوح بن إلى عمر.
سلمة أراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر وزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل قال علي قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة to akwai wata matsala yanzu nan malam ka tambaya ita ma matsala ce ita ma an tattauna ta wai shin ba kawai da malam ya ce hadisi ya zo ko yi hikaya kulu kama ya kulu ma'azin to mutum ka ikama fa ikama kana hikaya akwai hadisi umu salama sai dai bai inganta ba idan imam abin nan mai kama ya ce karkan mai abin nan Allah ko shara karkan mai da kace akama Allah wa adamaha wannan hadisi bai inganta ba shi ya taho kuma ga wannan babu to tunda bai inganta ba to kana yin hikaya ka doka kamar kiran sallah ne shi ma in yana iqama kai ka ce wanda yace ko ku a'a babu Sheikh Muhammad Salihu Usaini rahimahullah yana ganin babu ba abin da zaka ciya ana iqama kawai kai shi dan ba abin da ya taho wanga hadisi da yazo na Ummu Salama la yasah zaka ba wani abu albani yana cikinsa shi kuma minna da wasu wurare shi yana ganin ana iya hikaya kamar wani aka hikaya kiran sallah ta- ta cewa da ya ce amma ni dai na haiti ya ga ra'ayin sheik mu- abin nan usaimin saboda ba abin da ya inganta ba abin da ya inganta na Eh. Eh. ban gani ba shi ke na kasuwar a na taho bidiya ce na dokta eh na eh ya ce ba abin da ya inganta ba abin da ya inganta na bi eh ba ya kama ba ce ba wacan wacan magana da ni dokta ya ne ke tari ah in eke wani a abin da yasa nan da zalibin ka tattaka bai shiga saboda ya annabi ya ce maƙiƙama da kiran salace musulmi to ka gani to shi abin da usai muka ciya ba wani abu da zo ga iƙama amma ya zo ga ga ga kiran sallah kaji kaji dabda to don haka sai mu ya samu hita tun da azana ne aka ce ƙwarai na ba ba ta tuwa da ita ko da ka kwa hadisin da ya zo ta inda nida ko inda nida inda ya kama ko bai na nida ya kama hadisi ne shi ma akwai magana a kai ne albani ya hassana shi idan ka ce akan haka yayi Mm.
a yana nufin ba- bayan bayan ikama a bai da bai da azan ya kama ne ko a yi wani tambaya yi a ka sa akwai cewa akwai turowa wuri uku ko ana sa addu'a lokacin ruwan sama ko da mai kiran sallah ne ko ya kama to wannan idan ka yi haka nan ka gani wannan addu'a kenan da ka yi ne akan wani dalili ba wai an sa kai ba zaka idan wannan ya ya halitta ke na eh taswir shi da tana bacci an ka ce ba a yi mun ce ba a yi eh alaikum salam na
Lallai kan sallah ɗaya?
baba.
wasu a ramadan ne ake yi wai ba su ai shi ne ban gane ba sai kira na kira ɗaya za yi sai ka ramadan za yi a ina na fahimta
ko saboda hadisin ba ba da don mi ka ce haka ga hadisin cewa ku ci ku sha a wannan mafhumin da'if Eh, da'if ne jiddan باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان قال حدثنا أن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر وقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن عثمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أكثر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في العقائد في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء إذ اسمه سليم بن الأسود وهو والد أشعث بن ابن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه باب Shi ما isnadi جاء akwai Ibrahim Muhajir sadukun ne da haka Albani ya ce hasanin sahih amma asalin hadisin ya zo cikin Muslim na'am باب ما جاء في الأذان في السفر قال حدثنا معمول بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وقيما ولأمكما ولأم ولأمكما أكبركما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اكثار الأذان في السفر وقال بعضهم تجز الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد إسحاق shine ma mai iziya ya kawo hadisi abi sa'id ko in kiran sallah a daji ko kai ɗaya ma kake kuma kiyayi akwai mala'iku su sa su halarci kadan haka din yana da kyau din ko halin tahiya kuna tahiya ku tsaya wani ya kiran sallah kahin ko duk da ba ku jiran wani amma akwai mala'iku gehen kuma sautin zai kai musu
باب ما جاء في فضل الأذان قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو جميلة قال حدثنا أبو جميلة.
حمزة أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار وفي الباب عن عبد الله بن هذا حديث مسعود بين وثوبان ومعاوية وأنس Muhammadu وأبي Umair هريرة Razi, malamin turbi shi da matsala da ibi ne bar makari shi hadisi mu قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضع وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجوفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه shi jabir na zid jofi yana cin gulat na yan shi'a ya ya yadda an a- ali zai dawo ka raja ta haka gali ne cikin abin ga raf shi jabir na yazid jofi sai sa malaman sai maganganu wasu sun da abashi jiddar wasu sun da abashi saboda kuma sahibu hadis ne ya rutu a sai da yawa ta haka za ga hukunci malamai ya sha bamban amma ni na yana tsawa da ifin jiddan ne isa zaman shi da ifi
باب ما جاء أن الإمام قا- ضامن والمؤذن مؤتمن شينكو eh قال حدثنا هنار قال حدثنا أ- na'am قال حدثنا هنار قال حدثنا أبو الأهوس وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن ka والمؤذن ba da مؤتمن garanti shine dani bai ba da garanti shi ko mai kiran sallah shi aka amintacce ne tunda a amince mai lokacin sallah ya kira kai ku shi ko liman shi ka shiga gaba ya lamunce ma mamu duk in yayi duk matsala shi limanci malam akwai hitina ciki ne da jaraba in ka dace ka dace tare da mamu in ka samu matsala mamu sun sha kai ka samu matsala Kwarai da gaske. limanci jirali ne اللهم أشر الأئمة واغفر للمؤذنين وفي الباب عن عائشة وثان بن سعد وعقبة بن عامر قال حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى أسباط بن محمد عن العامش قالوا حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وسمعت أبا ذرع يقول حديث أب- أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح وذكر ka عن aka fi abu zura ya ce kaza buhari ya ce kaza kuma kowane
وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن kaga shi عائشة ko في ma- هذا malamin su gaba ɗaya shi ko ya kore duk wannan sun ga wanga ya ce kaza ya yi wanga ya ce kaza shi ko ya ce duk bai yi ba kowane cikin su Babu- babu ishtihadi ne in mutum yana da ahliya shi zai nuna karatu haka yake eh
باب ما يقول إذا أذن المؤذن
to ga yana hikaya da aka magana in mai- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن في wannan الباب wakar waya ta zo ala wajen mutlaq amma zai zo nan gaba kaidi
Wafil ba- da in yace hayya da sura kace la haula la quwwata malamai sai suka yi sabani wasu suka ce kana iya wannan ko ya ce hayya da sala kace hayya da sala madan kace la haula tun daga haka ruwa idan sami'tum da fa qul muslima ya qul mu'azzin wasu suka ce a'a wanga mutlaqan ne an an yi kaidin sai da ruwan muawiya da za ta zo madadin ya ce hayya da sala ka ce hayya da sala ka ce la haula wala quwwata illa billah haka malamai suka ce وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة أم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس وم- ومعاذ بن أنس ومعاوية قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وع- وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية مالك أصح asalin ruwan malik ta zo mu buhari musulun sai ta da ruwan malik to haka din haka ya zo na mutlaqan cewa idza sami'tum nida fa qul muslima ya qul mu'azzin amma ga wasu ruwan sun yi kaidin da kafiyar na'am ka jama'a ka ce har yanzu tala la haula a ka zo da wani karatu ba a yi
باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا ba a son ladai ya anshi wani abu na kiran sallah ce amma malamai suka ce idan hukuma ce kawai jiha ƙarƙashin gwamnati ta ba limammai da ladannin allowances wannan babu laifi wasu malamai suka ce idan misali kamar nan masallaci kwamitin masallaci ya ga dace ya yanka maladan wani abu to babu laifi suka ce inda an kai kyamat wani mutum guda ko wani ya biya ladan shine karanci yake amma in hukuma ce to wannan babu laifi haka ma liman shi liman ya dan bambanci da ladan idan liman ya ce ba yayi tunda akwai gari da yawa sai an ba shi wani abu to suka ce yayi karanci amma yayi shi mu'azzin shi nashi yahi muni isa muzarama zai zo nan da yabba ya sa wani liman yace ka nemi ladan da bai an sako ni amma idan hukuma ce babu ne haka malamai suka ce na'am قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات بينهن
ina kake wai يوا يوا حبا من هذا شروع shine قال حدثنا أن قال حدثنا أبو زبيد وهو غ- absa أبصر ابن القاسم عن العشاس عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عيد إلي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ina ga hadisi na أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في ya أذانه kida lada ga Allah ya zo ya yi don ya samu lada amma ya zama ana rike mai lokaci ko babu wata hanya to babu da yi a kan lalura nan ko ko in hukuma ce to dama yana da haƙƙi ga hukuma ku lura duk muna da haƙƙi ga hukuma don da haka yin hukuma can ma kayan ka ne kana da haƙƙi shi betul mali ba ka ba a ce an ba a ma wani kuri rabonka ne an ka baka gaskiya dai hukuma shi jama'a eh babu manu a cikin harkar hukuma باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء
na ya ya inganta in akwai bukata wai ga ha a a i hadimai ka gani da sauransu su ba in za su yi saboda Allah shi kenan amma ba su da lahi sun ka shi kuɗi da masu karantawa duka in an ka rike ka ba ka da wurin zuwa kana karantawa to kai ka cimi jama'a sai da gaske haka ya kamata limamai yanzu a haɗa musu da karantawa don su hita cikin makaruhi ko liman kuma yana karantawa tun yana bayan makaruhi da isha ko yana karantawa cikin masallaci ne to kaga nan sai ya samu hita wala malam أنت على القرآن تشي ما أكو كراهة a ba ta Qur'ani ce ba tsakanin magana da sha'ani ce Oh, na'am.
ba yana darasi ba نعم so kuma ya inganta magana bari faɗa maka malam Usman magana mafi inganci halacci in mutum na karanta da Qur'ani a bashi yanga ya halatta wannan shine kauli raji jama'a rayuwar gaba ba ta yi ba shi sa masu kudin ga wasu malamai da wasu abubuwa ba na abin nan saboda matsala ta rayuwa an ki kula da shi jama'a gashi da mata gida ga yara ya to yana ta buɗe baki ba ko ɗari ya kamata saboda cikin matsalolinmu jama'a wallahi mu ji tsoron Allah mutane muna da sakaci ba mu rika ma malamanmu so muka yi muka kasa wasu wallahi malam wallahi malam wasu yan uwa a- a nan Najeriya wasu kabilu masu himma cikin kabilun Najeriya can kudu ba su yadda limamansu da malaman su shiga wani hali wallahi malam wallahi wallahi malam amma nan sai a samu malami ido ba da aikin ya dan dan abubuwa Allah shi kamar abukar gumi yace ku taimaka malaman ku ɗan wannan wajen daura aure da zanen suna da aka dan ba su abuwa to ya za su yi sai ga malamai ana faɗa kuɗin malamai saboda abu ya lalace sai wace dubu ishirin sai ga kowa na buɗe idanu duk wanda ya yi addu'a dole kowa kokari yake yi addu'a don mai addu'a za a ba shi wani abu ko ni ma duka in baka ci addu'ar to baka da ko dari shi yasa sai a ci daɗi shi yasa wani abu kan gwamnati ciya ku taimaka malaman ku kuna ciya suna eh, rubutun sha suna kaza to su yi a'a ha su ci mito jama'a wallahi maganar malam gaskiya ce kuma har yanzu haka ake da malami an ga Allah ya mai budi sai a fara tuhuma tai don mi malami zai zama mai hali don mi zai saka masu kyawu don mi zai gida mai kyawu don mi zai mota mai kyawu shi malami ya tsaya nan cikin ragga cikin walakanci jama'a kuma wallahi mu kanmu kai ka sa babban mota ka yi kaza ka amma malamin ka baka damu da shi ba ko bai hita ya ma hita iyali ya ci iya talatin gare ba wala mana to yanzu ya ina girmama ilimi jama'a sannan kana ya ce ai sai sana'a in mun ka bari malamai suka ce sana'a an bani wanda kana ji da yammu wanda kana ji da matan mu jama'a dole sai sai volunteering din lokacin su to mu ko mu taimaka musu mu karaba su in kowa ya koma kasuwa to ya za a yi akwai matsala kuma wallahi baka tafi a yanzu tana musamman in jihohin arewa kusan wasu sun yi wasu yanzu misali kano sun yi zama masu sauƙi bisa mu irin sakkwato da irin zamfara can su gaba ɗai in ka an haka malami da tuwa mai kyawu abin magana ne amma irin kano saboda yan kasuwa da sauran abubuwa akwai sauki malam kai hakuri da sauki ne cewa na ce wai ana yi sauki ne ce amma namu ya fi muni eh amma su duke suna da yawa kwarai da gaske mun ta ka gare su ga abdurrahman ko ba ta kuɗi ka ce ba eh ai abdurrahman za ka ce da usman in ana maganar dukiyar sun sahabbai Usman da Abdurrahman su ne masu dukiya kwarai da gaske Ibn Mubarak ga sunan yana neman ma su fara daga Laysu bin Sa'ad Laysu bin Sa'ad dan kasuwa ne na duniya kuma da ni ga wata ko ga shekara a nan saurara jama'a zai tura ma Imam Malik Madina kamar mu ce yanzu miliyan 100 ko miliyan 200 ya ce kai ta sha'aninka kai ta karantarwa malami shi san darajar malami Abdullahi Mubarak ya ce wallahi ba don malamai hudu a duniya ba wallahi bai kasuwanci su ne nan Fodel ibn Iyad a Makka zai zo ga ga shekara da bashi duk bukata ce sanai Sama'il Ulayya shi ma ya zo ya bashi wata rana Usman Ulayya sarkin musulmi ya matsa mai ya ce ya zama alƙali ko ya zama mai kula da baitul mal sai abdullahi bari ya shigo a nan bagadada sai aka ce ma ya mutumin ka usman ulaya ya ashi muqami shi da shi ke da ƙari sai usman ulaya da ya ji abdullahi bari ga taho ya ce ah, ya aika mai bangan ko ya ce mutumin gaba rabo da ni sai ya azuma sai mai baitutuka ya baitutukan ya aika mai ibnu ulay bai san san da ya je sarki musulmi ba tarkani shi ina kan maka da Allah ka doke mu wanga matsayi sarki musulmi shi halama maka shi ne ya tawo ko da mubarak shi ta ma da hankali to haka mu dalibai masu hali da malamai mu ya kamata mu ra mu kai mu asiri mu muka ta mutuncin juna mu muka sa aiki na mukai to amma idan dalibi sai su ban malami akwai kungiya wasu jama'a galibinsu ɗan sai na gani kuna da sunan ko? yi waɗanda za a gansu malaminsu zai karanta tun da asuba har dare amma su ko nan take na za su tara kuɗi tsakaninsu malam sai dai ya shiga iske abinci gida ko mi kula a kai shi to ta ga wanga akwai laifi ba malami sai ka da bacewa ba ya tabbata karatu to amma gida ai ko babu kaza babu kaza su haka suka yi sai a samu wani malami abin dalibi babba shi zai bi sai a azamu juna kuɗi kowane mako za a kai mashi malam a sai mai abinci da komi a kai ma gida komi koko gida shi kenan to to amma malami ka zo ka ce wai bai zama to ya zanna ya yi shiri jama'a ko na ya ne dole hita ya yan bugi-bugi wani lokaci dole a ɗan abubuwan da ba shi ba tun da rayuwar ce ko ba masumi ba ne eh ismail ibn ulayya cikin manyan malamai a sauran wanda ya kyau gawai eh saura guda ya kwanta ma na ko wanda ya tuna wai eh a a bayan malik laisu ne tsakanin laisu da malik ibn mubarak almajir malik ne ya yi kasa na fara muku ɗabaka ta sama wani tsakanin laisu min sa'ad al-misri da malik amma waɗanda da ya ce uku ne yanzu biyu ne tuna ban tuna guda ba gaskiya a bincika ga باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص ina ne kake na 44 babi na 44 to shigo mm a ba mu kai gare ba ko da sha عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم ابن عبد الله بن قيس a hadisin musulun ya da shi amma dai malamai sun saɓani ina ne za ka faɗi wannan albani allah ci kansa cikin littafinsa da yi da waninsa cewa za ka faɗe shi ne bayan ya ce a shaɗu annan muhammadu rasulullah na ƙarshe shi albani ya kai ka gani wasu malamai na ce a shi ma wanda za ka faɗe shi bayan ƙarin karin sallah gaba ɗaya ni sunan littafin amfani na wannan na sunna ɗin nan wanda bai yabba ثمر المصطفى samar musu ɗaf in ka kuma sun samar musu ɗaf na albaniya ce daidai nan in in ladan ya ce ashadu anna muhammadu rasul na ƙarshe sai ka ce raditu billahi rabban muhammadu rasul sai- sai ka kawo amma su wani suka ce a za ka waɗe shi ne shi ma ƙarshen kiran sallah saka alhamma wasa na ba matsala باب من aidan قال حدث باب منه أيضا قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عبد عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم شف... إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وغريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدا رواه غير رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وأبو حمزة اسمه دينار wannan hadisi akwai matsaloli da aka samu wasu malamai kawo mai askari nan namu gida da wasu an samu kare-kare da ba su da asali wadda kun ka a nan Allah rabba hazi da wata tamma wasu alƙa'ima mi an ka ƙara can a ƙari ne ce wajen su rabi'a babu ba taɓa ganin ta ba babu inda ya zo wa darcin rafiya abin hajar a cikin talhisul khabira faɗi haka imamu sahawi cikin maqasid al-hasana ya ce babu inda wa darcin rafiya ta tau a rasa inda ta tau babu ta cikin wanga hadisi babu wani wani kawai ya cewa ta za ka kaka ce wa darcin rafiya mai mai askari ya ma ƙara wani abu da haka sannan can ƙarshe da ka cewa a wasu makamun hudu zai wa ata inna ka la shakul min ad shi ma bai inganta ba shi akwai shi bai haƙi roto shi ma bai inganta ba bai inganta ba don haka wata ka gana haka ɗaya za ka tsaya babu wajen sharafi'a akwai kuma wajen sharafi'a mi akwai wani ƙari ma to duk wannan duk babu shi duk ƙari ne da bai da asali eh kuma amma inna ka la shakul min ad ya zo amma ruwa ya shi shaza eh bai ya ce da ita ma ba su inganta ba za ka ta tsaya wata kadda gwaggarwa ta ta tsara komi na باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد عن عمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن